haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkan mu da saduwa a wannan yammaci na litinin wanda ya dace da sha bakwai ga watan daya al-muharram a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da yammaci na uku ga watan biyar shekara ta dubu da dari tara da kuma tasa'in da tara dan ci gaba da karatun littafin mai albarka kitabu siyam kitabul bulugul maram min adillatil ahkam za mu tashi yau kitabu siyam kuma wannan shine darasi na hamsin daidai kitabu siyam wannan babi ne da yake magana dangane da matsalolin asiyam azumi lafazin asiyam a larabce yana nufin al-imsak al-imsak kamewa idan mutum ya yi shiru za a ce sa'imun li'annahu amsaka anil kalam an gane ku ba ma azumi a harshen shari'a shine barin ci da sha da jima'i ga mace a tsawon yini tun daga kitowar alfijir har ya zuwa faduwar rana waɗansu malaman sukan ƙara bayani ce banda ci da sha da jima'i ma haka kuma barin yasassun maganganu duk zance mara amfani zagi bata haka dole mai azumi ya nisance su kamar yadda zai kame harshensa ga barin ci ko sha ya kare gabansa ga barin kula iyali haka kuma zai kame harshensa ga barin zagin mutane ko yi da su tilas sai ya yi haka sannan azuminsa zai iya zama cikakken azumi kitabu siyam wannan babu zai magana kan matsalolin azumi idan aka ce azumi dukkan nau'i na azumi ya shiga ciki azumin ramadan azumin farilla azumin nafila azumin kafara da sauransu to amma galibi za a yi magana ne akan ramadan sai dai wannan baya hana waɗansu matsaloli na azumi su shiga ciki kuma shi ramadan kamar da kuka sani azumin ramadan ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar kuma tilas ne an wajabta shi akan al'umma da fadin Allah ta'ala ya ayyuha allazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun kuma an bi matakai uku ne wajen wajabta azumi mataki na farko azumin rana ɗaya a shekara shine azumin ashura da shine wajibi kafin ramadana mataki na biyu shine aka wajabta aka shar'anta azumtar ramadan bisa ga wajibi to amma kuma an baka zaɓi wanda ya ga dama ya azumi wanda ya ga dama ya ciyar da miskini faman kana minkum maridan aw ala safarin فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون متاكي نكرشي shine aka ce yanzu maganar ciyarwa ba ta taso ba dole duk mai iko sai yayi azumi faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra har zuwa karshen aya مالتي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه متفق عليه an karɓo wannan hadisi daga abu huraira Allah shi kare yarda a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace la taqaddamu ramadana kada ku gabaci ramadan kada ku tari ramadan bi saumi yawmin ta hanyar azuntar yini wala yawmaini ko yini biyu illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu sai mutumin da ya kasance yana da wani azumi da ya saba yi to ya azince shi kada ku gabaci ramadan kada ku tari watan ramadan ta hanyar azuntar yini ɗaya ko biyu sai kuma mutumin da yake da wani azumi da ya saba yi sai kuma ya dace da ƙarshen sha'ban ne to babu laifi ya azinci kayansa asalin la taqaddamu la tataqaddamu ne don ka'ida dukkan fi'ili mudari'i wanda ya fara da ta guda biyu a larabci ana shafe ɗaya a kyale ɗayar dan ta wakilci kanta da yar'uwarta da aka shafe la ta taqaddamu sai a ce la taqaddamu la ta tazakkaru sai a ce la tazakkaru la ta tafakkar sai a ce la tafakkar a shafe ta din وما بتاء نبتدي قد يكتصر فيه ألا تاك تبين الإبر كما يقول الملك فلا تكن ألفية لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا فتوانا مغنى ne ga mutanen da idan an zo ƙarshen sha'aban ko kwanto ya kama su shin kuwa yau shine yini na talatin na sha'aban ko kuma a'a sha'aban ya kare a jiya ashirin da tara yau ramadan ne kaga yana mai kenan ko kwanto to a maimakon ya samu tabbas din cewa ramadan ne ya azince shi kaga ya samu ladar ramadan ko ya samu tabbas din cewa karshen sha'aban ne dan ya tabbatar in yana yin wannan azumin nafila ke yi sai kawai ya azunci wannan karshen watan da niyyar in ta yi ruwa rijiya in ba ta yi ba shadda ma'ana in ramadan ne yau to ramadan nake in ba ramadan ba ne ba nafila nake to sai manzon Allah ya hana la taqaddamu ramadana kada ku ce za ku tariyo ta ramadana ba a tariye dole sai ya tsaya kada ku ce za ku tare shi bi saumi yaumin ta hanyar azuntan yini ɗaya kafin sa ramadan din wala yaumaini ko yini biyu kafin sa wannan kar ku yi haka sai manzon Allah ya to gaciya yace illa rajulun kana yasumu sauman sai mutumin da ya kasance al'adarsa ne dama ya azunci wata rana sai wannan ranar ta dace da karshen sha'aban sai ya zuci kayansa babu ruwansa ka saba duk litinin da alhamis kana yin azumin nafila kaga wannan azumin litinin ko azumin alhamis sai ya fado a ƙarshen sha'aban sai ka tashi da niyyar azumin ka na litinin ko alhamis sai wannan rana ta dace da ƙarshen watan sha'aban to annabi bai hana ka ba kai kayanka kun gane da kyau ka saba dukkan wata sai ka azumci kwanakin ƙarshe biyu na karshe ko ukun karshe tunda annabi ya nuna mustahabbancin azuntar kwanakin karshe cikin wata har ma imam al-bukhari yayi babu haka cikin sahih bukhari niyyar ka ne dama ka saba kowane wata zaka zabi kwana biyun karshe ka azunce su sai ka tashi da niyyar zaka azunci kwana biyun karshe na sha'aban ya dace da karshen sha'aban ne dama ka saba kowane wata kana yi to kai ma zaka yin azumin ka babu laifi wane ne aka hana ya azumi a wannan ranar mutumin da ya yi da nufin taron ramadan ko mutumin da ya yi da nufin cewa to in yau ramadan ne ya zama ramadan in kun ba ramadan bane ba nafila nake waɗanda duk an hana su ina fata an fahimta wannan hadisi ma da ce muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito yayin da aka ce muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito amma iyakacin bincike na imam bukhari bai rawaito wannan hadisin ba tabbas imam muslim ya rawaito su haka imam abu dawud haka imam nasa'i haka imam tahawi cikin mushkil al-athar da sauran waɗansu malamai na hadisi amma da sai bukhari bai rawaito shi ba wannan kawai amana ce ta ilimi a hadisin da ya inganta abinda ake bukata a je a yi amma cewa bukhari ya rawaito bukhari bai rawaito wa an ammar ibn yasir radiyallahu anhu qala man sama al-yawm alladhi yushakku fihi faqad asa abul qasim sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان وانا حديثي ان كربوش لك عمار ابن ياسر عمار بن ياسر يتي من صام اليوم الذي يشك فيه dukkan wanda ya azinci yinin da ake kokonto cikinsa faqad asa abal qasim hakika ya saba baban qasim ma'ana ya saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan wanda ya azinci yinin da ake kokonto cikinsa to hakika ya saba wa abul qasim to wanne ne yinin kokonto wanne yini ne ake kiransa yawmu shakki a wurin malaman fiqh eh yinin 29 ko yinin 30 a yinin ashirin da tara saboda mai zama yinin ashirin da tara. saboda ito amma ai ana magana kai kayi azumin yinin ne shi yinin ba wai ranar da ta biyo bayansa ba. ka tuna yinin da yake sunan shi yinin kokonto shi annabi ya hana azince shi. zai zama wani ini kenan to yadda kuka yi maganganu guda biyu haka malamai suka yi maganganu guda biyu sai dai kawai na san kawai kun gina ne bisa ga dace imam ahmad bin hanbal yace yinin da ake kira yinin kokonto shine yinin talatin amma yaushe ne zai zama yinin kokonto yace yayin da ya kasance ajiya an yi girgije ranar 29 ga sha'ban an yi girgije mai yawan gaske wanda ba a samu tabbas din cewa wata ya tsaya ko bai tsaya ba da haka washe gari wannan yini talatin ya zama nawa ya zama yinin kokonto kenan ya zama yinin kokonto kenan an gane ku to saboda me zai zama an hana wannan yinin a ka azince shi saboda suka ce ana kokonto don saboda girgije ya tsare yamma da ba girgije da kowa zai leka yamma idan yana ko wata ko babu domin idan ya zanto an leka an ga yamma babu wani girgije aka wayi gari wani kokonto ko mutum zai an babu wani kokonto a wannan yini kenan da haka yace za a sa musu suna yin kokonto amma in jiya akwai hadiri amma mutukar jiya ba hadiri ba yin kokonto bane ba amma su a wurin jumhur kaga suna cewa ne yinin kokonto kaulan wahidan sawawan akwai hadiri jiya ko babu shi dai yinin kokonto ne wa'ana maganganun guda biyu sababin da yasa aka saba suna yinin kokonto ne da aka yi sabani a takaice dai tatacciyar magana yinin a talatin ga sha'abana wannan yinin shi da ake gina mai yinin kokonto ma'ana kana tsammanin kila jiya ashirin da tara wata ya tsaya ya zama mai kenan yau ramadan ɗaya ga ramadan kila wata bai tsaya ba ya zama cikon mai cikon talatin to kada mutum ya azince shi yayin da yake kokwantan jiya wata ya tsaya ko bai tsaya ba amma in kana da tabbas jiya wata bai tsaya ba ka tashi za ka azinci rana ta talatin da nufin nafila kai tsaye ya halatta in kana da tabbas jiya wata ya tsaya kaga dama ai dole ne ma ka tashi da wannan da azumi a wannan ginin yau ashe an hana ka yin azumin yayin da kake da mai kokonto amma in baka da kokonto wa yana kuma dan in baka da kokonto abin da ake ji maka tsoro ya riga ya wuce dan in baka da kokonto kila ka samu tabbas an gauta ramadan jiya idan ya zama dai ga sha'awa dai ga ramadan yau saboda haka dole ne maka tashi da azumi in kuma kana da tabbas ba ga wata ba jiya kai dama ka tashi da jiya azumin nasara to kuma waye zai hana ka amma kai kana cikin kokonto sai ka tashi da niyya rabi rabi in ramadan ne to shi kenan in ko ba ramadan bane to nafila nake yi da wannan kai aka hana ba a niyya rabi da rabi dole addini na gina cikin yakini amma ibn yasir ya faɗi wannan magana ne daidai ranar talatin ga watan sha'ban an gasa rago an kawo yana zaune wani bawan Allah ya kawo ce bismillah haka zo kowa sa hannu na ci sai wani kuma gefe guda bai ci ba amma ibn yasir ya ce me kake zo ka ci mana yace azumi nake yi sai ya faɗi wannan magana ce man sama al-yawma alladhi yashqu bi faqad asa abul qasim kun gane da kyau wannan hadisi ma da ce zakarahu al-bukhari ta'alikan imam al-bukhari ya kawo shi a matsayin hadisi mu'allaq amma bi sigatul jazmi wanda ke nan nuna sahihi ne wa wasalahu al-khamsa malaman hadisi biyar sun rawaito idan an ce khamsa ya zama imam ahmad bin hanbal da kuma abu dawud da nasa'i da tirmidhi da kuma ibn majah idan an ce khamsa su ake nufi kamar da ya bamu sharadin su tun farko amma kuma shi wannan hadisin ibn majah bai rawaito shi ba baya cikin ibn majah wa sahahahu ibn kuzaima ibn kuzaima ya inganta shi ibn hibban da kuma ibn hibban hadisi ne sai yi an gane ko وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له متفق عليه ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين وللبخاري فأكملوا العدة ثلاثين kar ku manta hadisin baya dai shi na Ammar bin Yasir wani zai iya zuwa ya ce to ai wannan Ammar bin Yasir ne faɗa bai ce mana annabi ya ce ba an gane ku dan ya ce wani Ammar bin Yasir radiyallahu anhu qala man sama al-yawm alladhi yashakku fihi faqad asa Abul Qasim ya zama magana sai ko magana annabi ce za ka ce ai hadisi ne mawkufi sahabi ne ya faɗa bai danganta shi cewa annabi ya ce ba to akwai hadisi da yake zahirin sa mawqufi ne amma ana ba shi hukuncin hadisi marfu'i daidai yake da a ce annabi ya ce idan sahabi ya faɗi maganar da ijtihadi baya shiga ciki ya tabbatar da lada kan wanda ya kaza yana da lada kaza ya tabbatar da aljanna wanda ya kaza zai dace da aljanna ya tabbatar da wuta duk wanda ya aikata laifi iri kaza to wuta ta tabbata gare shi ya tabbatar da cewa abu kaza sako ne abu kaza da'a ne to duk lokacin da sahabi ya faɗi wannan ko ya ce annabi ya ce ko bai ce annabi ya ce ba tabbas annabi ne ya faɗa saboda abu ne la yadkhulu fihi al-ijtihad la yuqalu fihi bi ra'yin wal ijtihad abu ne wanda ba a iya tabbatar da shi ta hanyar ijtihadi dole sai da me sai da nabi ko da bai ce annabi ya ce ba na daukar shi a matsayin hadisi marfu'i irin waɗannan suna da babi a cikin matsalar hadis wanda mawqufi ne lakinnahu lahu hukmun marfu amma na da hukuncin hadisi marfu'i shine kamar sahabi ya ce an umarce mu yi kaza an hana mu kar mu yi kaza mun kasance lokacin annabi muna yin kaza mun kasance lokacin annabi muna ganin kaza ya dace ko kaza bai dace ba duk wani ana daukar su daidai da ce annabi ya ce shine zamu lara kai fada qaulus sahabi min sunnati aw nahaw umirna hukmuhu ar-raf'u walau بعد النبي قاله بآصري على الصحيح وهو قول الأكثر وقوله كنا نرى إن كان مع asr nabi min kabiri ma rafa da dai sauransu zuwa karshe amma wannan hadisi na Abdullahi dan Umar yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama naji manzon Allah tsara da amincin Allah tabbata gare shi ya kulo yana cewa idza ra'aytumuhu fasumu idan kun ganshi shi jinjirin wata to ku yi azumi wa idza ra'aytumuhu fa aftiru idan kun gansa shi jinjirin wata to ku aji ku sha ruwa fa in gumma alaikum amma idan an yi muku girgije إن غم عليكم بمعنى إذا أغمي عليكم إذا أتاكم غيم إذا غيم يزو غيم شين جرجدي to amma malamai na fassara gaimu a nan wurin da girgije din da hazo da kura da duhu da koma menene dukkan wani abu wanda ya zo sararin samaniya wanda ya hana muku ganin wata ko da ya tsaya ba za ku samu daman ganin sa ba sunan sa gaim kenan cikin wannan hadisi fa in gumma alaikum idan an yi muku girgije ko wato hazo ko makamancin haka wannan ta hana ba ku komai a yamma ba faqduru lahu to ku kaddara masa shi wata me yake nufi da ku kaddara masa sai ku kita shi ma'ana idan a ranar 29 ba ku ga wata ba gobe tabbas ba za ku tashi da azumi ba sai ku dauka cewa cikon sha'ban ne shine ma'ana faqduru lahu shine fassara shi a riwaya ta gaba fa in ugmiya alaikum faqduru lahu 30 duk bai fito sosai ba sai a riwayar bukhari fa akmilu al-iddata 30 da maganan sa faqduru lahu da maganan sa faqduru lahu 30 da maganan sa cewa fa akmilu al-iddata 30 dukkan su ma'ana su daya abun nufi ku cika sha'aban din nan ya zama kwana 30 wannan hadisi na nuna mana a ce asalin wata a iya ganin sa a 29 asalin wata ana iya ganin sa a 29 ba ku bari a kai 30 sai fa in an yi girgije kun gane ko da haka waɗansu malamai suka ce sai in an yi girgije amma in ba a yi girgije ba tabbas wata zai tsaya amma an yi girgije ne kawai aka ce ku cika 30 in ba a yi girgije ba a ce ba ku cika kun gane ko suka ce in anan gurin mai ce sharfiya ce fa in gumma alaikum fa akmil iddata 30 suka ce tabbas in ba a yi girgije in ba a yi hazo in ba a yi kaza ba abin da zai hana a gaishi ra'ahu man ra'ahu wanda ko bai gaishe ba man lam yarahu lam yarahu kenan wanda bai gaishe bai gaishe ba wanda ya gani ya gani wanda bai gani ba bai gani ba amma dai tabbas ya tsaya a wannan ranar ko da duk garin nan ba a gani ba kila wani gari sun gani kuna fahimta da kyau wato dai wata yana yin 29 in ba a ganshi ba kuma sai a cika talatin kuma annabi ce idan kun ganshi cewa idan kun ganshi baya nufin sai in kun ganshi ku duka ma'ana idan wani sashi na cikin ku ya ganshi dan babu yanda za a ce gari ba za a yi wata azumi ba sai in kowa daga cikin mutanen garin nan ya ga wata ba zai yiwu ba dole waɗansu za su gani waɗansu ba za su gani ba وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأكملوا عدة شعبان ثلاثين Abdullahi bin Umar ya Imam Bukhari ya rawaito wani hadisin cikin riwayan Abu Huraira manzo Allah sallallahu ya ce fa akmilu iddata sha'bana 30 ku cika kididdigar kwanan sha'ban ya zama 30 in ku ganci ba 29 wannan shine abinda wato ake gani abinda wata ke tabbata da shi kenan kenan wata ramadan yana tabbata da me amma dai da ganin jinjirin wata din a ranar 29 amma kuma da me shikar shaban a matsayin kwana 30 to haka kuma watan sallah shi ma haka yake tabbata amma dai a ga jinjirin wata a ranar 29 amma kuma in ba a gan shi a 29 ba a cika ramadan ya zama nawa 30 to tabbas rannan koma yamma ba sai an kalla ba gobe kawai za a tashi sallah ne ko an ko an duba yamma ba a gan shi ba dai ya tsaya kawai kure ba gan shi ba tunda watannin ubangiji haka suke ba sa wuce kwana 30 an gane da kyau وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان وأن حديث لك عبد الله بن عمر يتي تراءى الناس الهلال متى سليقوا سيتين قرن متى تراءى بمعنى حاول كل منهم رؤية الهلال kowanne ya yi ta yunkurin ganin wata aka fito duk madina yace ba wanda ya gani fa akhbartu nabiyya sai na je na baiwa annabi labari anni ra'aytuhu ni na gani duk garin ba wanda ya gani sai wa sai shi fa sama sai annabi yayi niyyar azumi wa amara nasu bi siyamihi kuma ya umarci mutane cewa a tashi da azumi gobe ashe maganar cewa sai an samu adalai guda biyu an gane ko ba ta da karfi a ƙa'ida ko adali ɗaya aka samu ya isa matukar gari sun yadda da ganin wannan na mutum ɗaya sun amince da shi ba mutum ne mai wargi da addini ba to ya wadatar da garin kowa ya yi amfani da ganinsa da abdullahi dan umar ya fita kowa bai gani ba annabin da kansa bai gani ba abdullahi dan umar zo ce ni na gani yace ka gani ce eh ce to jama'a tashi da azumi gobe to ka bi kenan me ranar ka ce dole sai ka gani ne danka ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai gani ba Abdullahi dan Umar ya gani sai da masa kuma aka tashi da azumi dan saboda haka wannan shine abin da ya dace da sunna ko da mutum ɗaya ya gani za za a yadda da ganin sa matukar adali ne adali kuma wanda mutumin da an san baya wasa kaci baya wasa da addini amma idan mutum ɗaya ya ga azumi kuma ya ga wata kai ya kasance jama'a na tuhumarsa ba a yadda da addinin sa ba mutum ne tarikul sala mutum ne mai yini a gidan barasa dukkan waɗansu ayyuka na barna dai to kaga akwai tuhuma cikin lamarinsa da ake ganin to kila fa kawai wasa yake mana sai aka ki yadda aka ce kai bamu yadda ba saboda kasancewar mai bada labarin akwai alamomi da ke nuna ƙaryarsa to anan gurin mutane idan suka ki yadda za su za su bari sai gobe su tashi da azumi to amma shi fa me hukuncinsa zai azumi ko ba zai ba shi fa ya gani amma duk gari an karyata shi an ce karya ne mu ba mu yadda ba zance mafi inganci ba zai ba eh zance mafi inganci ba zai ba akwai waɗanda suka ce zai yi akwai wanda suka ce ba zai ba zance mafi inganci ba zai ba akwai malaman da suka ce idan wajen ɗauka ne zai yi amma in wajen ajiyewa ne ba zai ajiye ba dole tsaya ajiye tare da mutane su wannan duk sun gina ne akan ihtiyati a cikin ibada suka ce wajen ɗauka gare abin da yake da tabbas a kai shine ya tashi in ma ba azumin bane ba dai shi dai yayi dai ihtiyatan wajen ajiyewa suka ce da kare je ajiye cikin ramadan ga kare ajiye da mutane wajen ɗauka zai ɗauka wajen ajiyewa kuma amma ga ka'ida shine ne ko wajen ɗauka ne ko wajen ajiyewa ne matuƙar ka ba da labarin ganin wata akwai siffofi na tuhuma da ke kewaye da kai suka hana a karɓi labarinka jama'a suka ce duk ba su yarda ba to ba za ka yi azumi ka kaɗai ba ko ka yi azumin ka bai ba dan addinin musulunci dai shar'anta azumci watan ba shi watan ake bautawa ba umarnin Allah ake bi cikin ɗauka ɗin da kuma cikin me ajewa amma ina ruwanka da wata wata kake bautawa alama ce kawai aka samu ka sha'iratu min sha'irillah alama cikin cikin alamomin ibada kawai amma ba shi ake wa bauta din ba saboda hadisin annabi da yake cewa as-sawmu yawma yasumu an-nas wal fitru yawma yaftiru an-nas wan nahru yawma yanharu an-nas wannan mun karanta wannan a baya hadisin da annabi yake cewa azumi shine ranar da mafiya rinjayen jama'a suka dauka a matsayin ranar azumi sallah kuwa ita ce ranar da mafiya rinjaye suka dauka a matsayin sallah layya kuwa ita ce ranar da mafiya rinjaye suka dauka a matsayin layya a to ina amfanin ganin mutum ɗaya ko mutum biyu ne in aka ke da su babu yadda suka iya dole su bi jama'a amma matukar wannan kin yadda da su din an gina shi bisa ga hujja shine me akwai siffofin da suka hana a cikin karɓar labarinsa shine gashi nan yana da ayyukan barna na sarari ko dama ya shahara da ƙarya ko ya shahara da wasa da addini ko an saba na ganin yana sallama ba alwala da sauran da wani shirme da irin wannan kasa ko masu wannan shirman da yawa to wannan ba za a amince sa ba suke taka addini amma duk mutumin da a zahirinsa ba a san barnarsa ba ko da baka san salaharsa ba ko baka san kiyamun lailinsa ba ba ce sai ka sani ba abin da ake so ka samu tabbaci barna matukar baka da tabbata kan barna to ba ce kuma sai ka ga aikin da ba amma dai ka tabbatar baya mai barna dukkan musulmin da yau ka taɓa ganin sa ya furta kalmar shahada a gawanka to kai wurin ka adali ne baka da daman ka ce ba adali bane ba sai wani abu ya bayyana gare ka kishiyar wannan abu to sannan ne zaka ce ba adali ba amma dukkan mutumin da yake masturul hal zaka dauka adali ne ina fatan kun fahimta da kyau ban ji ba eh eh a to kaddara ta kira shi ya zuwa maka shaida duk da haka aka ce ba yadda da ganin naku ba ko biye ai abin da ake magana kenan ta iya yiwa ma ka kira shi kai ta nuna masa kuma ya kasa gani ba ta faruwa ka ce yau gashi nan gashi nan gashi nan ya karkace hula ya yi mai tun bai gani ba ka gani ba yadda ka iya da shi wa alaikum salam ka bari sai in sun kai ashirin da takwas an ga wata sai ka tambaya ya za a yi amma yanzu ba a kai ba a gani wai tambaya ke ranar da mutane sun kai ashirin da takwas kuma sai a ga wata fa ya za a yi tambaya ce mai sauki ko sai kawai shugaba ya umarni ba ba alama da dai sai me ba wanda zai ce ai kafara bayan sallah a rama daidai haka zai ce tunda gobe sallah ba za a yi ba bayan sallah a rama daidai shikenan magana ta kare ba wanda ya ce ai kafara tunda da gangan suka sha ijtihadi suka yi sai ba su dace da daidai ba ina fata an fahimta wa alaikum salam wannan malamai sun yi sabani a kai akwai malaman da suke ganin cewa ba wani sabani duk inda aka ga wata ya ya zama wajibi ga dukkan duniya ta yadda da ganin watan wannan garin ayi azumi gaba daya daga cikin masu wani rayuwa akwai imam Muhammad bin Hanbal da sauransu a kuma waɗanda suke ganin a kowane gari ganin su daban kamar Imam Shafi'i kenan shi na ganin kowane gari ganin su daban lokacin da aka ce sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi yace wannan hadisin ba duniya yake magana da ita ba mutanen maka ya kalle yace sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi ya kalle yan madina kowa sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi ya kalle yan abuja ya kalle yan bauchi ya kalle ko ina ganin su daban kowane gari mai bambanci tsakanin gari da kasa idan ma idan muka ce gari ko su abinda suke nufi da gari mutanen da lokacin fitowa rana da faduwata a lokacin su timing din su ɗaya ne kaga kenan ba za mu ce kasa ba domin su suna ɗaukan wannan a matsayin kaman gari guda ne lokacin hudowar ranar su da lokacin faduwar ta ba wani bambanci ka fahimta da kyau to kaga idan ka ce kasa to ai zaka samu a Najeriya din akwai dan bambancin faduwar rana tsakanin mutumin da yake Maiduguri da wanda yake Lagos wajen bambancin minti 30 har 45 wani lokaci yayin da zaka samu tsakanin mutumin da yake Bauchi da mutumin da yake da magaran cikin jamhuriyar Nijar kuma lokacin kudo lokacin faduwar kuma diya zanto daya to idan ka ce kasa kaga ai kasar ba dai bace ba amma kuma time din ya zama daya kuma nan gashi kasar da yake amma kuma time din bai zama daya ba to balantana wannan fa Najeriya kenan a matsayin ta na karamar kasa idan an kwatanta da kasashen da suke masu girma da yawa masu faɗi da yawa irin su China irin su abin nan India irin su Amurka irin su Indonesia misali da sauran wasu manyan kasashe masu faɗi wanda ke akwai bambanci tsakanin wannan sashin da wancan sashin da haka dai shi imamu shafi'i yana ganin mutanen kowace nahiya ganin su daban ibn tabiya ya karfafa wannan maganar sosai da sosai cikin maganganunsa وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم an karbo hadisi wancan hadisin da wuce ya inganta bai ingantacce ne an karbo hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah shi kare ta gare su ce anna arabiyan wani mazaunin karkara ja ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da fita gare shi fa qala sai yace inni ra'aytu al-hilala yace ni na ga wata فقال سي النبي تي أتشهد أن لا إله إلا الله شن كان شيء ده بقى بما تابسة كتنسنت سي الله قال نعم تي إيه قال سي النبي تي أتشهد أن محمد رسول الله كان شيء ده تي أنه محمد مزان الله ني قال نعم تي إيه نا شيء ده حكا قال يتي فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا بلال تاشي كيشي لو متاني بولوس تاشي الأذن وانا حديث مالك رواه الخمسه وصححه ابن خزيمة وابن هبان ورجح النسائي إرساله إمام النسائي يتزنتم في إنجلتي بحديثي ني موصول بحديثي ني مرسل to hadisi musul kuma yana cikin jerin hadisai da ifai baya ga haka ma hadisin yana da wata illa ta biyu shine marwayacin sa simak ibn harb wanda yake muttaribul hadis muttarib shine yau ya rawaito hadisi yace kaza gobe kuma ya rawaito shi da wata sigar da ban kishiyar ta je kuma duk hadisin ɗaya ne to kaga shi ma bai haddace ba kenan kasancewar rashin haddace a ce dan ziyan da na yau da ya ba duk ku kyale masa kayan sa sahihi ne kawai simak ibn har da haka wannan hadisin da'ifi ne amma hadisin Abdullah dan Umar ai ya wadatar ba dai shi da mutum da ake so ba to hadisin Abdullah dan Umar da ya wuce baya ya riga ya tabbata وعن حفصة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان wannan hadisi an karɓo daga Hafsa ummul mu'minin Hafsa bintu Umar kenan tace manzon Allah ya ce man lam yubayyiti siyama dukkan wanda bai kulla niyyar azumi da daddare ba qabla al-fajr tun kafin kitowan al-fajr fala siyama lahu to bai da azumi ma'ana azumi na farilla azumi na ramadan tilas ne gare ka ka kulla niyya a wani bangare na dare kafin ketowar al-fajr ka kulla niyyar gobe zan tashi da azumi to shikenan wato ka kulla niyyar azumi kenan in dai azumin farilla ne lalle ne ka kwana da niyyar kafin kitowar alfijir rawahu al-khamsa wa mal at-tirmidhi wa an-nasa'i ila tarjih waqfi imam at-tirmidhi wa an-nasa'i suna ganin shi wannan hadisi ne mawqufi wa sahahahu ibn qudaima ibn qudaima ya inganta shi marfu'an a matsayin sa na marfu'i kenan hadisi marfu'i wa ibn hibban dan haka hadisi ne dai marfu'i kuma sahihi a wata riwaya annabi yace man lam yubayti siyama min al-layl wanda duk bai kwana da niyan azumi ba cikin dare a makon yace qabla al-fajr kenan walidar qutni arwayan dar qutni la siyama liman lam yafridhu liman lam yafridhu min al-layl babu azumi ga dukkan wanda bai riga ya kulla niyya ba cikin dare kafin ketowan al-fajr abinda dai wannan riwayoyi suke nunawa in dai za ka yi azumi na farilla dole ne ka kulla niyya tun kafin ketowan al-fajr in ka samu damar yin haka sai fa in hakan ya gagara to shi kenan amma azumi na nafila kuwa ko da bayan gari ya waye rana ta fito matukar baka ci ba baka sha ba ko da zuwa karfe tara ne ko da zuwa goma ne sai ka tuna aikin da alfijir yake to ba abin da na ci ba abin da na sha sai ka ce kai rama zan ce da azumi kawai dan ka zarce da azumi shi kenan azumin ka yayi nafila amma farilla sai ka kwana da niyya manzo Allah ya kasance yana zuwa wurin ɗaya daga cikin matansa ya ce shin akwai abin karin kumallo idan an ce eh sai a ba shi sai ci idan aka ce kai yau gidan ba kwano da komai ba sai ce inni sa'im to azumi nake sai ci gaba da azumi a ga hujja ce wannan bakwara kawai gari ba abin karyawa da ka shayin ma haka da zace da azumi mana ka kulla niyya inna wala malu bin niyya tayi ka ci gaba da azumin ka kawai amma kai baka azumi ba kai baka samu lada ba kuma kai baka samu abincin ba a ja bai kamata ka sha yi ma kyauta ba sai ka zarce da azumin ka an gane ko amma azumin farilla dole ka kulla niyya sai fa in baka samu dama ba ta yaya zaka kasa samun dama ka saurara bayan magana baka ji labarin ganin wata ba har barci ya dauke baka kawai ka ji labarin ganin wata ba da safe ka fito ka zo kasuwa kuna gaisawa da abokananka ko ka je wurin aiki kuna gaisawa da makwabtanka wurin aiki sai ka ji ana cewa yaya bako barkanmu da ramadana an ga wata ne sai an ga wata kai ko da safe ka kare kuma kafin ka fita daga wannan lokacin sai ka kulla niyyar ramadana ka kame bakin ka karka sake cin komai azumin ka yayi ba kuma sai ka rama ba ba wata ramuwa akan ka ramadana din ka yayi ko da ta cewa ne alaikum salam eh
suna cewa idan ilimin ne ba wani mutum eh sun safi ya yi eh kada ya ci komai kuma kada ya sha komai har sai rana ta dago eh idan bai ji labarin komai ba ya ci gaba da cin da shan kuma ya ji labari ya ci da uh-huh.
alƙi kada ba na kyawun bayan maka kuma sai rama to wannan kare bakin ya sunansa ko dai a sa masa sunan azumi ko a ce gaba azumi bane wata ibada ce sunan ta kame baki akwai ta musulunci sai a faɗa miki ko ka ce dai sunansa azumi tunda duk sun yarda cewa da zaran ka ji labari karka sake ci karka sake sha amma me yasa sabanin idan ka kai za ka rama to idan ka me yasa ka rama abinda kai ba azumi bane ba kaga dole a yi wannan tambayar abin da ya tabbata cikin sahih bukhari babbar hujjar da malamai ke kafa hujja da ita hadisin abdullahi dan umar ko aisha cikin su ne yana cikin bukhari annabi ya waye gari a ranar ashura daidai lokacin da azumin ashura yake a matsayin farilla kafin wajabta ramadan lokacin ashura farilla ne sai annaba ya waye gari ya ce duk wanda ya fara cin abinci ya kame bakinsa wanda bai riga ya ci ba kar ya ci yau ranar azumi ci sahabbai waɗanda suka fara ci suka daina wanda ba su riga suka ci ba suka kame bakinsu annabi bai ce ba to gobe ku rama da a ce za a rama gobe da sai ce ku kame bakin ku kuma gobe ku rama ko jibi ku rama ko bayan kwana kaza ku rama tunda bai ce su rama ba babu ramuwar kenan saboda ka'ida fikihiyya da suke cewa la yajuzu ta'khirul bayani an waqtil haja la yajuzu ta'khirul bayani an waqtil haja wajibi ne ga annabi kai ya jirkinta labari lokacin lokacin sa kar ya jinkirta ya ki inda akwai ramuwa da ya ce ayi tunda bai ce ayi ba babu ga yi sabai waɗansu sun waye gari suna ta abinci ce ku daina daga yanzu waɗansu sun waye gari ba da dukkan su ne ba wanda ya tashi da niyya galibin su amma wannan ya fara ci ce dina daga yanzu wancan bai fara ci bai ce to kudurniya sau kudurniya sau karsa kayan su da fitar bari sai sai bukari wa alaikum salam ni hakuri wannan ya gama kamar ya kowane me kake nufi niyan azumin farilla idan kai niyya ɗaya tun daga farkon ramadan har karshe ta yi idan kowane dare kuma kai ta yi haka malamai suka ce waɗansu sun ce kowane dare waɗansu sun ce niyya ɗaya ta yi wannan suka ce niyya ɗaya ta yi suka ce gaba ɗaya ubangiji watan ya kalla ce ba man shahida minkum shahara sai ce fal yasumhu da zamiri na muzakkar guda ɗaya bai kawo shi da jami'i ba lantana ka ce kowane dare da niyyarsa falle sun hu a shahar ba ka ce wata gaba ɗaya sai ce mai falle sun hu fa ka annahu ibadatun wahida yanwi laha niyyatan wahidatan waɗanda suka ce kowane dare kai niyya suka ce ai azumin talata bai shafi na laraba ba na laraba bai shafi na alhamis ba domin kayan azumin talata yayi lafiya kalau ranar laraba ka tashi kuma sai ka karya wannan karyewar na azumin laraba ya shafi talata talata ba za a kama ka ba dan ka riga ka kai shi lafiya wannan da kai da shi da haka kenan ibada ce ko ce ko wani ne ibada ce mai zaman kanta da haka kowane dare zaka jinda da niyya ke sai ka dauki wannan ta karshe kowane dare ka jinda da niyya ai ba wani aiki bane ba niyyar duk wanda ya tambaye ka gobe zaka yi azumi zaka ce ah wace irin tambaya ce wannan har ma ka ce min gobe zan yi azumi ma'ana yaro ne ne yau in sha gobe in huta a gobe in ya zumi jibi ashe wannan kudirin na zuciya tun daga farkon wata ka riga kai shi hatta shi yasa aka ce guda ɗaya din ne ke yanzu ka kai azumi ranar laraba sai kawai alhamis kuma kuna cikin watan ramadan ne fa sai wani tambaye ka yaya gobe ko alhamis zaka azumci ta gobe ka zaka azumci ta ba dan Allah zaka jira da wannan tambayar tun da ramadan ya fara kai ka san dama ka tafi ne sai ka azumce shi a ƙarshe to amma inda matsala take ga mata masu al'ada ta yi azumi biyar shi da sai al'ada ta zo sai ta dakatar da ita ta yi kwana hudu ba ta azumi da lokacin da jinin al'ada ya yanke kuma za ta ɗora to sai ta jaddada niyya ko mai biki ko matafiyin da ya tafiya ya sha lokacin da ya dawo zai ci gaba da azumi kuma sai kuma jaddada niyya ko mara lafiya wanda rashin lafiya ta sa ya sha azumi wani adadi daga baya samu sauki zai ɗora shi ma sai jaddada niyya dukkan da wani abin da ya sa ya yanke maka azumi kuma zaka sake sai ka jaddada niyya amma ba haka ba dan kai niyya daga farkon wata ai duk ta wadatar dan wannan niyyar ka za ka ga tusahibuka min awwal shahri ila akhiri illa idza aradaka arudun sai in wani uzuri ne ta so zai yanke maka niyyar amma dukkan wanda yake lafiya kalau ai tun daga farkon wata har karshe niyyar nan da yayi ita ce dai abin nan guda ɗaya yake ta tafiya da ita dan niyyar aiki da na zuciya ba wai furtawa ake da baka ba kun gane ko ba a furta niyya da baka furta niyya da baka ma bid'a ne saba manzon Allah ne niyya da zuciya ake yin ta an gane ko na'am eh kwarai da gaske eh
amma sai rashin lafiya kuma ta ne eh kuma sai aka yi cewa kamar rashin lafiya ya yi ya kamata ya ci abinci eh ya ci abinci zai rama wannan azumin da ya ce a wannan gudanar kwarai da gaske ne bin mutu tsakanin abu na farko da na biyu shi yasa ban canja ma ta sa da abin da kafa da ta yanzu da wanda kafa da yanzu duk ɗaya ne eh mara lafiya ga abin da kafa da ko mara lafiya ne ya waye gari da azumi sai rashin lafiya ta ta masa tsanani da rana zamanin su zai yi kai azumi daga ba sai bayyana ba zai iya ba sai ya ci abinci zai rama wannan yinin shi ne sai maka eh ya abin da kake so ka ce wancan na tatsu bai tashi da niyya ba ya yi rabin wata ya yi rabin rana sai ji labari a jiya an ce an ga wata sai muka ce ya kame baki ko ba ramuwa a kansa wannan kuma shi kuma ya tashi da niyya ya yi rabi wato kana son yadda muke ce wancan ba zai rama ba wannan ma muke ba zai rama ba shine dai maganar ka wai kifi na ganin ka mai jarko ma shine dai maganar ka ai ka gane abin da za ka lura wannan ya tashi da niyyar azumi yake rilis sai uzuri ya zo irin wanda ya ce a karya azumi sai ya ci ya sha yana cikin sani cewa ramadana ne azumi ya lalace ko bai lalace ba wancan ya tashi a ramadana amma shi bai san ramadana ba ne lokacin da ya yi karin kumallon safe zuciyarsa na labarta masa cewa ramadana ne gane yake cikin sha'ban yake daga bayan sai labari ya zo masa to hukunci zai kama shi daga lokacin da labari ya zo da a ce bayan labari ya zo sai ce bari in karasa cin abinci na to kaga yayi haramun kenan lalle ana bin sa wannan ranar shin kuma zai rama ta yayi kafara wadanda suka ce eh wadanda suka ce ita kadai zai rama sai dai istighfari wannan kuma wani sabani ne daban amma dai ka gane da daga lokacin da aka ce ai jiya an ga wata sai ce ah to tun na fara cin ko ka ta bari in karasa kaga ba wannan azumi ya lalace ka fahimta ka gane bambancin su dan kar ka da su akwai bambanci tsakanin su wa alaikum salam eh eh dukkan mara lafiya da aka sa masa drip a asibiti aka yi masa ƙarin ruwa ko aka yi masa ƙarin jini ko aka yi masa wani nau'i na allura wadda take a madadin abinci tana dauke da sinadarin abinci wannan duk yana karya azumi amma allurar da kawai take kashe kwayoyin cuta ba wai an yi ta bane a madadin abinci kila ma za a ce ai sai ka je ka ci abinci sannan ka zo a yi maka to wannan ba ta kare azumi ka gane da kyau amma dukkan abin da za a yi karin ruwa karin jini duk wannan suna kare azumi domin ruwa abinci ne haka jini da za a kara jikin da shi ma abinci ne yana da bukatarsa kun gane da kyau haka duk allurar da za a yi ta a madadin abinci ga irin wanda suka sun wadun nan ko a, tsawon kwanaki ba za su ba su farfado ba duk wannan tana karya azumi na ina jin ka wanda ake dauka hancin mutum eh bayan an ce an ga wata ne su yi dauka saboda suna da aƙidar cewa sai sun gani ba da kwana daya ko wani sauran kwana biyu wani sauran kwana uku su kan kame abin su a gurin su fatan su cewa wata ya bayyana eh to idan aka kammala azumi za su ta fara a kan waɗannan kwanaki ne ko kuma za su biya ne kawai su mutanen da ba sa daukan azumi tare da jama'a wanda duk shekara su suna ganin ba su yarda da sauran ganin al'ummar musulmi ba kaga iri biyu ne ko dai mutumin da yake gina abu bisa ga sa ran shi kawai haka yi masa daɗi a rai an fahimta ko to kaga wannan da gangan ke ne yake shan ruwa cikin ramadana lalle hadisin annabi na masa barazana waɗansu malamai suna ganin sai yayi kafara waɗansu kuma suka ce a'a tuba zai taubatar da su haka kafara kadai ba ta warware masa matsalarsa ba sai ya tuba kafara kadai ko da zai yi azumin shekara gaba ɗaya ba zai warware masa matsalarsa ba ba zai iya cika ramadan din nan ba saboda haka suna ganin tuba ta watan nasuha zai kawo saboda akwai hadisi da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa mafarki ya kwanta barci sai mafarki wani mala'ika ya zo ya tafi da shi wani wuri ya zo wani wajen wani dutse ya ce hau nan gurin annabi ce ba zan iya hawa ba ya ce hau zan sauƙaƙe ma da za ka hau har annabi ya hau ya ce ina hawa kan dutsen nan na je ƙarshen sa sama sai na rinka jin wani irin kogi ana wani irin kogi sai nake tambaye sa wannan kogin fa sai ce ai kogin yan wuta ne kake ji sai ce zo mu je sai je sai leka ya nuna wa annabi su ce ka gansu sai ga waɗansu mutane an ɗauki wato agaransu nan gurin kafarsu an rataye su da agaransu a sama an tale bakin su jini na fitowa ga wuta na cin su yace wannan ba su wane ne sai mala'ika yace su ne waɗanda suke cin abinci ko shan abin sha da gangan a cikin ramadan haka kawai su ci su sha da gangam a cikin ramadan ba mantawa su kai ba yace ga sunan su ne za a yi musu irin wannan azabar duk wanda koyi ne dai mutum ya sha wannan najiransa to kaga mafarkin annabawa gaskiya ne ba wai rudani bane irin nan ba za su ahlam bane ba wahayi ne to kaga da aka ce ko da ka ji ra'ayin malaman da ke cewa idan ka ci ka sha da gangan ba kafara kar ka dauka wani shin kafaran sauki ne ga azaba nan najira mutum har gara ce kana da kafara ne su wanda suka ce kana da kafara sauki ne suka yi maka illa iyaka ijtihadi suka yi ba annabi ne ce kafara ba su dai suka yi ijtihadi cewa da kafara amma da aka ce ba kafara kar ka dauka wai shikenan mutum ya ci bilis ga abin da ke jiran sa na in malamin bid'a na karatu karka saurare shi don zai iya halakar da kai ko na hawa zai karantar da kai sai ya kai ka ba inda ba daidai ba shi yasa annabi ce yana daga cikin alamomin tashin kiyama a rinka neman ilimi a wurin malaman bid'a me ya zai dora ka me zai karantar da kai gaba ɗaya addinin su da yake kai kishiyar abin da annabi ya ce ne shi kawai yana faɗin annabi dan tabarruki amma ba dan yawa annabi biyayya ba idan ana neman albarka sai a karanta muwatta da karanta ashafa a karanta bukhari a karanta wannan tabarruki ne ba wai dan ya aiki da shi ba amma in zai aiki fa sai dauko wadansu littattafai daban gefe guda wanda za a yi shafi goma a ciki ba ce annabi ya ce ba ba ce Allah ya ce ba kai kaza ka bar kaza dokoki ake baka ba a baka labarin daga ina suke daga wurin Allah ko manzansa to wannan shine abin ibada a wurinsa amma duk malamin sunna zai so ya dora ka ne kan tafarkin Allah Allah ya ce annabi ya ce duk magana ko da ya karanta ta cikin wani littafi na fikihu mai littafin bai dauki nauyin cewa kowane magana ya kawo mata dalilin ta ba to shi a matsayin sa na mai karanta da littafin sai ya je ya ƙara bincike ai baka zuwa zaka karantar da iziya ya kasance iziya kawai kai nazari ka zo ka karantar kuma ka san ba za a abin kirki ba ai ko za a karantar da risala ya zanto risala kawai ka je kai nazari ita kadai ka karanta su sai kuma ka ka dora mutane to nan ba fikiru za a yi ba za ka rika karanta baki ɗaya ɗaya ne kana fasarawa zuwa ga kusa ko ahalin da kai baki ɗaya ɗaya kenan abin da za ka rika yi kenan fasalan nan taharati fasali cikin tahara a taharatu kismani sarki kasimi ne da harar halaka kaga ba ka bayani haka kawai ake tafiya su dan da nan mutum ya soke ahalari ya soke izu iziya risala ba abin da ya fahimta cikin fikiru amma duk lokacin da aka zo faslun fi taharati kaga kalmar fasl tana nufin rarrabe zanci fi taharati cikin abin da ya shafi sarki farko tare hankalinka kafin ka kalli littafin shi tsarki idan an ce tsarki a cikin shari'a a larabci ne tsarki shine nazafa tsafta amma a shari'ance tsarki idan an ce tsarki ga ababen da ake nufi ko dai ya zanto ana nufin wato alwala tsarki ce da nassin qur'ani da nassin hadisi ko ya zanto ana nufin wankan jaraba shi ma tsarki ne ko ya zanto ana nufin taimama shi ma tsarki ne saboda me muka ce alwala tsarki ce sai kawo hadisin annabi saboda me muka ce taimama tsarki ce dan sai kawo ayat alqur'ani dan me muka ce wanka tsarki ne sai kawo nasi wa in kuntum junuban fattaharu kaga ya tara maka hankalinka ashe shi tsarkin nan kuma yinsa daban abinda ake yinsa daban asalin abinda ake yin tsarki da shi shine ruwa to in an rasa shi sai wani abu ya wakilce shi menene abin da zai wakilce shi kasa ta yamma kaga duk wannan sai ga mutum yana ta fahimta me ake yi amma fasalin ta tsara ce rarrabewa cikin sarki shi bai sama mai kalmar rarrabewa ba jiya kafa da shi ma ya faɗa wannan kuma in yara ne kaga yanzu ahalari ya fi karfin yara amma duk makarantar islamiyya ahalari yake karanta asali ba na yara bane na manya ne na iyayensu ne yanzu ahalari da sai mu samu wani gwani a cikin mafikin malikiya za mu karantar mu samu wani gwanin malamin zauri mutum hudu ko biyar mu sa su kwamiti mu ce ku danye mana wani littafi mai saukin karantawa wanda za a koyar da yara fikin sai a zo a ɗauki ahalarin ma sa a yi summarizing ɗan shi a yi iktisar ɗinsa abinda kawai za a zana fara'ilul wudu'i sab'atu sai a zara number 1 kaza number 2 kaza number 3 kaza ana ambata su daidai kaga wanda ya dace da yara sunnonin sallah sunnonin alwala kuma ga su takwas ne number 1 kaza number 2 number 3 har zuwa karshe kaga wanda ya dace da yara amma a kawo wasu azabi a sarkafe ta yadda za a faɗi na ɗaya sai bayan shafi biyu a faɗi na biyu ya yaro zai gane an sai dai babansa ko babansa sai da gaske kamar wannan ko wani makamancinsa وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم عائشة تتي النبي يا شيخ وجمه أو ترانا فقال سيتي هل عندكم شيء شن أكون أبو لنكو قلنا لا مكتي بابو قال فإني صائم سيتي تعزمي لك ثم أتانا يوما آخر سيزومنا أونين كما فقلنا sai muka ce da shi uhudiya lana haisun an kawo mana hais to menene hais malaka ta'amun yuttakhadhu min at-tamri was-samni wal-aqd wani abinci ne wanda ake hada dabino da cikui kuma a dan sa masa mai a kwaba shi da juna haka laraba suke ci annabi ya zo da safe gida ya ce akwai wani abu ta ce to ɗazu dai an kawo da kyautar hais fakara sai ce arinihi arinihi nuna min shi in gani falaqad asbahtu sa'iman yace da na waye gari azumi nake amma kawo shi in gani to wannan ya nuna in ka karya azumin nafila akwai ramu a kanka babu ramu a kanka azumin nafila in ka waye gari ka kai rabin rana sai ka ji kai na fasa ka ci abincinka ba komai a kanka ba wani zunubi a kanka ba ramuwa dan annabi yace as-sa'imul mutadawwi amir nafsi in sha amda wa in sha afta mai azumin nafila shine shugaban kansa in ya ga dama ya karya in ya ga dama ya ci gaba waye zai ce masa dan me waye zai ce sai ya biya duk maganar da ke cewa in ka sha azumin na nafila da ganganci ka karya azumin nafila ka da ganganci ka rama magana ce wadda ba ingantacciya ba gashi ya ce kawo mun gani amma fa na wai gari na azumi fa akala sai ya karba ya ci kayansa rawahu muslim kaga ba wata magana rawahu muslim muslim ya roito wa an sahal bin sa'd radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala la yazalan la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra an karbo hadisi daga sahal ibn sa'd al-sa'idi Allah su kare da gare shi yace manzon Allah ce la yazalu an-nasu bi khairin mutane ba za su gushe ba suna cikin alkhairi ma ajjalu al-fitra matukar sun gaggauta buɗe baki wato gaggauta buɗe baki abin da ke gadarwa da mutane alkhairi yaya ake gaggauta buɗe baki da zarar ka tabbatar rana ta faɗi kar kai wata wata ka ci abinci kar kai wata wata ka sha ruwa ba wai sai ka je sallah ba da zarar rana ta faɗi ko da ladan bai kira sallah ba kai dai ka samu tabbacin ta faɗi ka leka ka gano ba ta da yaya ko za ka yi rana ta ka gane ta faɗi shine malamai suka ce ka kalli yamma a wurin da ba tudu ba gangara ba wata katanga a gabanka ba wata itaciya idan ka kalli yamma haka a miƙe santal kwallon rana ba ka gani shi ya yi ƙasa to rana ta faɗi ko da idan ka zo ka hau bene mai hawa tara ko za ka leko ta amma in ka sauko ka ganta to idan kana can sama bata faɗi ba in ka sauko kasa kuma ta faɗi haka za ka sha ruwanka dan ana hukunta ka ne da kai lokacin da kake cikin ƙasa da kar mutane su kallafa a kansu a hausu a leko a gano a hau itaciya wai ka tsaya ka gani in dai ka kalle ma ba kwallon rana ko da gani ka ga haske amma dai baka gano kwallon ranar ya riga yayi kasa to kai rana ta fada wurin ka da haka kawai sai ka sha azumi abinda annabi ya ce kenan yace idza adbara an-naharu min hahuna wa aqbala al-layl min hahuna faqad aftara as-sa'im yace matukar dare ya riga ya taho daga nan wajen yini kuma ya riga ya juya ba yayi nan wajen yace to aftara as-sa'im suka ce meye ma'anan aftar sa'imu ma'ana dakhala waqtal iftar ya shiga mai azumi ya shiga lokacin shan ruwa kenan waɗansu ma suka ce a kawai azumi ya riga ya karye ko da ka sha ko baka sha ba wahala kake sha lokacin azumi ya riga ya wuce tunda Allah ce sun matin musiyama ila al-layli wa qad ja'a al-laylu ka tsaya ka hakura da yamma har ka je masallaci ayi sallar magriba ka tsaya kana jan tasbaha kana wurdi ka gama ka yi nafila raka'a biyu ba wani ƙarin lada ko ɗaya wanda ya sha ruwa ɗazu ya fi ka lada kana azabtar da kanka ne kawai ba wanda ya saka da zarar rana ta faɗi kirar din azumin ta ƙare ka ci gaba da jin yunwa kai ka jawo kanka ba wanda ya saka kun gane da kyau dan haka sunna ce mai matukar muhimmanci mutum ya gaggauta buɗe baki sunna ce mai matukar muhimmanci ko ladan ya kira ko bai kira ba kai dai ka samu tabbacin rana ta faɗi magana ta riga ta ƙare sai ka sha ruwa sannan ka yi ruwa ka tafi masallaci ko dama ka yi ruwa tuni yanzu ka sha ruwa shi kenan ka tafi an gane ko wal tirmidhi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito imam tirmidhi ya rawaito wani hadisi min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala manzo Allah ce qala Allah azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitra mafi kaunatuwar bayina a wurina su ne wanda suka fi sauran gaggawan buɗe baki wannan hadisi a iyakacin bincike na ban gano inganci ko rashin ingancin sa ba sai dai wani lokaci na gaba kenan wa ana anas ibn malik radiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an karbo hadisi daga anas dan malik yace manzon Allah ya ce tasahharu fa inna fi sahuri baraka annabi yace tasaharu ku rinka yin sahur fa inna fi sahuri baraka lalle akwai albarka a cikin abincin sahur an gane ku as-sahur idan kai wasinin fataha abinda ake yin sahur din da shi amma idan ka ce as-suhur shi kanshi sahur din cin abincin shine as-suhur amma as-sahur shine abinda ake ci din kun gane ku kamar yadda da tahur wato abin da ake tsarki da shi at-tuhur shi kansa tsarkin an gane ko alwudu abin da ake alwala da shi alwudu ita kanta alwala wannan shine kiyasu a babin sarf annabi yace ku rinka yin sahur domin akwai albarka a cikin sahur muttafaqun alai wa an sulaiman bin amir an-dubbi عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر النبي ce ɗayanku idan zai yi buɗe baki to ya fara da dabino fa in lam yajid in bai samu dabino ba falyuftir ala ma'in to ya sha ruwa fa innahu tahurun dan shi ruwa abu ne mai tsarkakewa wannan hadisi rawahu al-khamsatu wa sahahahu ibn khuzaimah wa ibn hibban wal hakim hadisi ne sahihi ibn al-qayyim ke cewa likitancin annabi duk ya kare a nan gurin yace lokacin da cikin dan adam ya ɗauki awanni bai ci ba bai sha ba yana fama da kewar abinci da abin sha to a ɗabi'ar dan adam ba abin da yake so sai abu mai zaki to dukkan dangin abu mai zaki kuma ba abin da ya fi tsada sama da dabino da zuma saboda sinadarin sukarin ɗin da ke cikinsu ya sha bamban da na dukkan wani abu mai zaki shi aunanne ne daga wurin ubangiji wanda ba kari don haka zuma idan ka kara mata ruwa ka watsa lissafi idan ka kara mata sukari sai ka sa adadin sukarin da ke ciki yayi yawa wanda zai iya cutaswa amma ka kyale shi a yadda Allah ya halicce shi to shine daidai wa daida to me yasa ba a ce ka sha zuma ba sai aka ce lokacin yunwa kake ji dabino ya hada fa'ida guda biyu ga nauyi nauyi sama da zuma sannan kuma ga zaki dan haka a ɗabi'ar dan adam ya fi son zaki sai annabi ce don baka samu dabino fa sha ruwa to a lokacin da dan adam ya nade bai ci abinci ba bai sha wani abu ba hantarsa ba abinda take bukata irin ruwa sai ruwa ya jika ta kuma zuciya ba abinda take bukata a fara kaiwa a jiki in jiki ya rasa ci ya rasa sha shi ma sai irin ruwa idan an rasa dabino din sai annabi ya hada maka guda biyun ci dabino in baka samu ruwa sha ruwa to kai ma idan ka zo ka dauko kunu kana sha kai ma ka san ka saba sunna kuma sai dai ka fara da dabino to dabinon nan sai ka ci mara kwaya uku ko biyar ko bakwai ko tara ko ɗari da ɗaya gwargwado kai dai ka samu dai mara ka samu mara idan ba ka samu dabino ba sai ka samu ruwa ruwan nan babu laifi ya zama ruwa kadai babu laifi ya zanto ruwa da dan wani sinadari a ciki an masa wata yar dabara an matsa masa lemon tsami da sukari ga mai sha an sa masa a zoɓa rodon ne a tsamiya aka zuka aka sa ko ma me aka sa ruwa dai wanda ke mai abin nan da da wani sinadari a ciki duk yayi amma ba hikima bane ba kawai a kawo maka kwariyar koko kai ta yi ba gaira ba dalili da zafi ka wuni cikin zafi kuma ka kara jikinka zafi to idan zafin yayi yawa darajar zafi ta yawa jikinka me zaka ce ku shi jiki kuma dole baya zama lafiya sai an samu balansin tsakanin sanyi da zafi duk wanda ya yawa sai jiki ya kamu da cuta sanyi ya yawa sai jiki ga cuta in zafi ya yawa ba sai ya kamu da cuta dole sai an samu tsaka tsakiya wa alaikum salam
ina ta zai kamar da ke cewa zan bai samu biyu ba sai ya sha wani abu ta yanki ta ce wani abin da ba ya ba kamar ko ne mu wani abu ga dai hadisin annabi kaga magana ta kare an fahimci wannan wato ku gane sunnar buɗe baki shine a yi shi da wuri sunnar sahur kuma shine a jinkirta shi an gane ko kuma shi sahur yana da kwalalarsa Allah da mala'iku suna yin salati ga mai cin abincin sahur kaga ko wanda baya cin abincin sahur sai ya tashi sha biyun dare ya ci abincin sa ya kwanta shi kenan sai da asuba zai tafi da musallaci sallah lada kabari mai yawan gaske ko da ba za ka ci komai ba tashi ka sha ruwa annabi ce ɗan ko ba zai iya cin komai zai tashi ya sha ruwa yana da lada to ana son shi kuma ka yi shi a ƙarshen lokaci tsakanin lokacin da za ka gama cin abincin sahur da lokacin da za a tayar da sallah ya zanto gurgurdan yadda za a karanta aya hamsin kamar yadda hadisi ya nuna cikin bukhari an gane ko وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوسال أبو هريرة يتي من ذن الله يا هنين سقزر أتكين أزمي wato ka zo ga shi kayi ni da azumi yau a maimakon ka sha ruwa ka ci abinci sai ka sake kame baki har sai gobe ka yi azumin yini biyu a jere ko kwana biyu ko kwana uku annabi ya hana wannan fa qala rajulun min almuslimin sai wani mutum cikin musulmai yace da shi fa innaka tuwasul ya rasulullah yace kai ka hana amma kuma gashi kana yin sakuzarci sai annabi ya dauki azumi ya magariba ta yi bai sha ruwa ba har gobe ci abinci ba wannan daren gobe ya ci gaba da wani jibi ya ci gaba da wani amma tare da kai cewa sahabbai kar ku yi sai wannan sahabin yace ya kai kana yi kuma ka ce kar mu yi fa qala sai annabi ce wa ayyukum misli cikin ku waye yake kamata inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskini ni ina kwana ubangiji na yana ciyar da ni ya shayar da ni ba sai na dauka na kai baki ubangiji ya ciyar da ni ya shayar da ni ku kuma waye ya ciyar da shi ya shayar da shi shine malamin suke cewa wace irin cezowa da shayarwa waɗansu suka ce wannan ala hakikatihi lalle an na laciyar da shi ya shayar da shi ta wata hanya da babu wanda ya sani sai Allah din waɗansu suka ce a wadatar zuci ne Allah ke bashi ibn al-qayyim yace dan me za ku ce wadatar zuci ya ce ubangiji ce da shi ya shayar da shi me Allah idan yana son wadatar zuci ba sai ya faɗa ba ba akwai larabcin ba wanda ke da wadatar zuci amma tun da an kawo as-sahamu suka kawai ka fassara shi haka ka wuce amma kaifiya din baka sani ba ni ma ban sani ba kowa wanda ya zai sani ta yaya Allah ke ce da shi to tambayar da ba za ka yi ba kenan dan shi Allah ba a tambayar ya yake kaza da ya so ka sani da ya faɗa amma tun da yace yana ce da na shayar da ni tabbas Allah ce da shi ya shayar da shi to ta hanya ce ba mu sani ba falamma abau an yantahu annabi ce ku ku daina yin sabu zarce sai suka ki yadda su daina shine ce falamma abau an yantahu an wisali yayin da suka ki yarda su daina sabu zarce wasala bihim yawman sai annabi ce to kwadan da za ku ci aka yi ne suka ce ai yau ba za mu sha ruwa ba sai ka sha sai annabi ce to ko ba zan sha ba shine wasala bihim yawman sai ya sabu zarce ne ne sun ma yawman sannan wace gari haka ya sake yin sabu zarce da su sun ma ra'awul hilala amma bayan an kai wannan yinin kuma sai aka ga wata fa qala sai annabi ce law ta'akhkhara al-hilalu lazittukum da wata bai tsaya yau ba sai na kara muku ga yadda za ku yi annabi yayi haka ne ba wai dan baya da rahama ba dan ya larabtar da su ya ce su daina sun ya ce su daina sun to bari ya gasa su dai su ji inda dadi in za su iya shi Allah na ce da su su ba na ce da su ba me za su je su yi gasa da shi mai rawaito hadisi ce kal mutanakkili lahum wato annabi na faɗin wannan magana kamar yana mai yin ukuba gare su hina abau an yantahu yayin da suka kiyarda su daina abin da yake da su wannan hadisi muttafaqun alai al-imam al-bukhari da al-imam muslim suka rawaito ina ga sai mu dakata nan abin da muka faɗa dare Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah abin da aka yi duk ba su da alaka da darasin yau din illa wanda yake magana akan cewa ya ji an ce dabino yana da fa'idoji daga cikin fa'idojin da malamai ke fada har yana maganin sihiri to wani iri ne daga cikin nau'ikan dabino ke da wannan ko wani dabino Allah giga dabinin da yake da wannan ko wani dabino zai iya samu wannan khasiya amma mafifici cikin dabino shine nau'in dabinon da ake kira al'ajwa dabinon mutanen Madina ya sha bamban na ko ina kamar yadda malamai masu rubuce-rubuce suka yi bayani akai in ban manta ba ibn al-qayyim ya bayanin sa a cikin littafin at-tibbun nabawi al-ajwa banda shi kowane dabino ana fatan ya zanto ya bada wannan fa'idar tambaya ta sha mai metuwa tun daga jiya kan dai wanda ya bada sadaki ko yana ganin yayi dauran aure wannan fa ba gaskiya bane ba sadaki kawai idan ka ba da sadaki aka karba wannan ba shi ke nuna an ɗaura aure ba domin lokacin da uba ya karɓi sadaki kai ma wakilin kai kai sadaki ya je ne don ya kai sadaki bisa da niyyar nan gaba za a sa aure nan gaba za a ɗaura aure amma bai je da niyyar ya ɗaura aure ba dan lokacin da wakilin ka ya je dawo idan aka tambaye shi kai alhamdulillah an ɗaura auren wane zai ce a'a ai dai mun je an fara maganar dai dai an kai sadaki kuma dai muna saurare mu je me za su ce ka kowa ya san ba wuri akai ba ke kowa san ba wuri akai ba dan akwai lokacin da mutum biyu uku ma za su kai sadaki sai nan gaba a tabbatar da wa guda daya idan ka ce bayar da sadaki na nuna ya halatta mutum ya kusanci matar kenan kana nufin duk guda uku nan da suka bayar da sadaki ta zama matar mutum uku lokaci guda ita kadai to da haka ya kamata mutane su ji tsoron Allah ina jin ka cewa me ya ba da halaccin haka wanda kuma yana yin tafsirin na ana wata kusan tun Najeriya da haka gyaran gaskiya zai zama babban gyara sosai eh to ai za a yi gyara ne la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha in dai wanda ya ji sai sanar da wanda bai ji ba amma ba ya lokaci guda mutum ya ce dama zai iya gamsar da dukkan Najeriya shi yasa matsalar da Allah su kyauta mai wannan tambayar na neman karin bayani dangane da bambanci tsakanin hadisi na 341 cikin wannan littafi da na 342 wato wai ta saurara a kasar take neman karin bayani sai mu buɗo littafi hadisi ta ba mu aiki kenan kuma sai mu buɗo mu gani 341 342 hadisin 341 shine daga mugira ibnu shuba Allah su kare da a gare shi yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubatin annabi ya kasance yana faɗa a ƙarshen kowace sallah maktuba ta farilla la ilaha illallah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد متفق عليه wato annabi na faɗan wannan a ƙarshen kowace sallah ta farilla to hadisi na gaba wa an sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yata'awwadu bihinna dubura kulli salati annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana neman tsari da waɗannan kalmomi da zamu ambata a ƙarshen kowace sallah wannan kalmomi sune Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhli wa a'udhu bika min al-jubni wa a'udhu bika min ard min an uradda ila ardh al-umri wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min 'adhab al-qabr wannan hadisi kuma rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya ruwaito to take cewa abin neman karin bayanin ta ji a cikin kaset a hadisin farko sai aka fassara dubura kulle salatin cewa bayan sallah ne annabi ke yi a wannan kuma aka ce dubura salatin kuma aka ce kuma annabi cikin sallah ne ke yi kafin ya sallama to shine sai abin ya daure mata kai gashi kuma kalmar da iri ɗaya ce kun fahimci tambayar ta kalmar dubur a larabce tana ɗaukar ma'ana guda biyu idan an ce dubur shai karshen abu ko dai zai to karshen abu din ne ya zanto wani bangare ne cikinsa ko ya zanto karshensa wani abu ne wajensa amma ya zo bayansa kun fahimta da kyau da haka hadisin farko muka fassara fi dubur kulli salatin cewa annabi na faɗin wannan a bayan mai bayan kowace sallah kafin yin sallama ko bayan sallama bayan sallama a hadisin da ke bi masa muka ce kane ta awu zubi na dubura kulli salatin muka ce annabi na yin wannan a ƙarshen kowace sallah kafin sallama ko bayan sallama kafin sallama to ita kalmar dubur din tana ɗaukan ma'anan kafin tana ɗaukan ma'anan bayan sai dai ɗaukan ma'anar ta wajen kafin shi ya fi ƙarfi a larabci sama ɗaukan ma'anar ta bayan kun gane da kyau to menene dalilin da yasa muka yi wannan fassara duk lafazi da zai iya ɗaukar ma'ana biyu zuwa sama da biyu cikin aya ko hadisi babu yadda za a yi ka tabbatar da cewa ma'ana kaza ake nufi sai in kana da karina mecece karina wata kwakwarar alama da take nuna wannan ma'anar ita ake nufi duk da cewa larabci na ɗaukar wancan amma a nan dai wannan ake nufi a can gurin kuma wannan ake nufi duk da cewa larabcin na ɗaukan wannan amma a nan ga wata alama da ta nuna wannan ake nufi to ita wannan alamar da za ta baka wannan damar ko ta zanto tana cikin nassin a haɗu da wannan lafazin ko ta zanto a waje take a wani nassin daban ka je ka kota ta yadda in baka ba da wannan ma'anar ba za a samu kuskure ga misali lafazin ayin idan an ce ayin ainun da ya'un da nunun me ma'anarsa ido yana ɗaukar ma'anar ido na gani walahum ayinun la yubsiruna biha yana ɗaukar ma'anar ayin wato ido na ruwa da ke babbuga daga ƙasa la tasma'u fiha laghiya fiha ainun jariya sannan ainun a larabce yana zuwa da ma'anar tsallaken asirin ƙasa sannan kuma ainu shay'i yana zuwa da ma'anar nafsu shay'i wato zatin abu kace ainuhu ka ce haza ainihin zahabi ma'ana zinari ne tsantsa ba sarkin wani abu ce haza ainihin fiddati wannan tsantsar azurfa kenan da babu sarki a ciki ashe kenan ainihin na daukar mai ma'anoni cikin fadin Allah ta'ala la tasma'u fiha laghiyatun fiha ainun jariya wace ainu ake nufi a nan cikin waɗannan ma'anonin ta ruwa me tace alama da sunna ma ta ruwa da aka ce jariya kaga karina ce lalle akwai karina da ta nuna maka haka da ba karina sai ka kasa gane amma karina ta zo shikenan to ita karina ta yi zuwa cikin nasi ta yi zuwa a wajen nasi jerin zance na iya nuna maka ga abin da ake nufi wani lokacin sai ka je waje ka nemo wani dalilin a nan gurin da muka ce hadisin magira kana yaqulu fi duburi kulli salatin la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير me yasa muka ce bayan sallah annabi ke yin wannan saboda akwai hadisin da ya nuna wannan zikirin kaulan wahidan bayan sallama ne annabi ke yi sai muka ɗauki wannan muka alakanta shi da wancan cewa lalle hadisan annabi ba za su karo da juna ba wannan ya ce kafin sallama wancan ya ce bayan sallama dukkan su ma'ana ɗaya suke nufi kun fahimta da kyau ka iya fahimtar wannan idan ka bi hadisi na 344 hadisin Abu Huraira da annabi ce man sabbaha Allah dubura kulli salatin sai ya kawo kalmar me dubur kulli salatin salasan wa salasina wa hamida Allah salasan wa salasina wa kabbara Allah salasan wa salasina fatilka تسع وتسعون وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دم الله وأن يوشي أكي يوشي كافين سلما كو باين سلما قال الواحد الكواي دا باين سلما to a shi wancan dan uwan wannan ne don gashi abin da ke cin na la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir anan gashi ya maimaitu shine cikon na 100 da za a faɗa ko fahimta da kyau sai nuna shi ma bayan sallama ake yin sa amma wannan ko hadisin da yake cewa wato kane ta'awuzu bihinna dubura kulli salatin hadisin wato sa'ad bin abi waqqas kenan yace allahumma inni a'udhu bika min al-bukhli wa a'udhu bika min al-jubni wa a'udhu bika min al-uradda ila azal al-umri wa a'udhu bika min dunya wa a'udhu bika min azab al-qabri ciki akwai neman tsari daga azaban kabari akwai neman tsari daga fitinan rayuwa da mutuwa akwai neman tsari daga ruwa akwai neman tsari daga tsoro akwai neman tsari daga mutum ya kai tsufa na takwaf takwaf duk annabi na neman ya nemi tsari kan wannan to idan muka lura neman tsari daga fituna ta rayuwa fitinar duniya kenan da neman tsari daga azaban kabari ya zo kafin wannan hadisin a wani hadisin daban shine hadisi na ɗari uku da talatin da takwas annabi ce iza ta shahada adu ahadukum me ma ne za ta shahada idan ya tahiya kafin ya sallama ko bayan sallama kafin ya sallama falyasta izbi billahi min arba'in ya nemi tsari daga ababai guda hudu shine me Allahumma inni a'udhu min azab jahannam wa a'udhu min azab al-qabr kaga nufin azab al-qabr da ke can gashi ya maimaito anan kuma anan an zo cewa ana yin sa ne kafin me kafin sallama bayan an yi tahiya wa min fitnatul mahya wal mamat kaga can gurin an nemi tsare da fitnar duniya nan gashi fitnatul mahya duk da ita ce fitnatul duniya wa min fitnatul masihid dajjal kun fahimta da kyau da kun ga wannan sune karina da ake lura da su idan lafazin na daukar ma'ana biyu ka iya ba ma nashi da ta zafi da shi a nan gurin saboda dogarin ka da wani dalili ba wai ganin dama ne kawai ka ce nan yana nufin kaza can kuma ka ce yana nufin kaza ba dole sai ka tara nasoshin ka hada wuri guda ka hada su kun fahimta da kyau ko duk wannan sai ya sake komawa zuwa ga asalin abin da muka gina tun wancan lokacin wanda nake jin saboda shi tambayar ta bullo cewa du'a'u ibada ana yin sa ne bayan sallama amma du'a'u mas'ala ana yin sa ne cikin sallah kafin ai sallama ba a yin du'a'u mas'ala bayan me bayan sallama du'a'u mas'ala shine roko ba a yin sa ka roki wani abu sai dai ka yi zikiri wanda ke girmama ubangiji wannan shine abin da malaman suna suka tabbatar hatta malaman mazhabar malikiya tun daga risala ta Abu Zainul Qayrawani za ga wannan du'aul mas'ala ana yin sa ne cikin sallah amma da zaran ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi to ba wani addu'a kuma da zafi sai dai du'a ibada wato zikirai da abubuwan da ake girmama Allah da su su wannan subhanallah subhanallah 33 alhamdulillah 33 wancan 33 cikon dari la ilaha illallah zuwa karshe so allahumma la mani lima ataita wa la mu'ti lima manata wa la zuwa karshe da sauransu wannan su kada yake amma daga hannu ayi addu'a bayan sallah ta farilla wannan bai tabbata ba daga aikin annabi ko ba mutum daya ba ma wai ayi cikin jam'i ba mutum daya ma ba a sashi ba duk abin da kake bukata sai ka roka cikin sallah dan mun karanta hadisan da suke nuna ana yin roko me a cikin sallah kafin ayi sallah amma bayan an gama sallah sai dai girma ubangiji da zikiri da kamba ubangiji amma ba a roƙon muna to wadan suna iya fakewa su ce to ai kamar ga astaghfirullah astaghfirullah roƙon menene ne gafara ne gashi kuma bayan sallama ne sai mu ce da kai ana daga hannu ko furtawa kawai ake yi da zaran ka daga hannu wajen faɗin astaghfirullah astaghfirullah kuma ka san kai bid'a furta shi kawai zaka yi da baki yayin da zan to furta shi da baki kawai ibada ne kuma suka ce ma ai ma'anan du'a'u mas'ala ba wai dukkan addu'a da ta shafi roƙo ba a'a roƙon da baya da alaka da lahira amma ko da kayi roƙo roƙon yana da alaka da lahira neman gafara neman a karɓi tubanka neman rahama neman jin kai neman menene duk wani na cikin dawo ibada amma neman buɗe a kasuwanci neman ka ci nasara a wurin da kake nema neman a ɗauke ka samu aiki neman admission a university duk ka sa bukatunka a ciki neman ka ci sa'a a baka kwangila neman kaza wannan du'a mas'ala kenan roƙo tsantsa kenan kun fahimta da kyau to da haka ko da ka ga waɗansu lafuzza da suke fa'idantar da roƙo din in dai a bayan sallah aka yi su to za ka mu suna da alaƙa da lahira ne kai su suna da alaƙa da lahira sama da alaƙantuwar su da duniya wa alaikum salam ina fatan wanda ta yi tambayar ta fahimta wanda ya tambayar ya fahimta ba ta fahimta ba gaba daya duk abin da zaka roka da ya shafi duniya ka roka cikin sallah kafin kai sallama ko a cikin sujuda ko bayan ka kammala karatun tahiyya kafin kai sallama amma bayan ka riga kai sallama ba wani roko da ake abin da ake ibada shine zikiri su la ilaha illallah subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah allahu akbar allahu akbar wannan sune ake yi Bayat. Now. معاصمه شيء ولا في السماء وهو السميع العليم. wani ai zikiri ne na safe zikiri ne da ake yi da yamma annabi ce ku da yamma karanta shi uku na'am shi ne na faɗa sujada da kuma kafin kai tafiya ai mafi dacewa ka ce ba ta kai wani lokaci ba mafi dacewa shi ne na ce maka su ne suka fi dacewa faɗi miji
an ci bayan sallar Allah sai mutum sai ya ƙi a cikin sallar din bayan sallar sai ya wa'in da sai na shi na gudu da idan ya yi zai ɗaga min zai je ne an ba ruwa da bayan sallar Allah da ta wata kila to
a shi maganar sa daban shi na magana a cikin sallar kanta ka to ka dana kawo maganar sallah akwai waɗansu lokuta da ake sa ran an sa addu'a akwai wasu lokuta da ake sa ran an sa addu'a akwai eh ka tashi cikin dare kashi one sat na dare na karshe idan ka kasa dare kashi uku kashin karshe wannan na cikin mafi tsadar lokaci shela ubangiji ke ina mai roƙon gafara in bashi ina mai neman tuba in tu in bashi tuban ina mai roƙo in bashi bukatarsa shela ubangiji ke a lokacin ka tashi tun karfe uku ko karfe uku da rabi wanda mafi tsadar lokaci ne baya da haka idan an yi sallah kiran sallan farilla kafin a tayar da ikama wannan lokaci addu'a da aka yi ta lokacin ita ma ba a mai da ita baya to wanda ba zai ishe ka ba sai na faɗa ma duka ai ba za a gaya maka duka ba wannan waɗansu ne daga cikin su ka je ka fara aiki da wannan bayan kaya wata biyu kana yi sai ka tambaye ni in faɗa ma sauran na'am malam ma'adin hadisin ma'adin cikin jawatin nan eh shi wannan shi ba a mutuwar kullu salati to shi ma na cikin ne wani wajen ne ke ta Allahumma ayni ala zikrika wa shukrika shi ne ibnu taymiya yace shi ma wajen yake nufi a yace ciki yake nufi ra'ayin ibnu taymiya yace ciki ake nufi amma waɗansu malaman suka ce akwai hadisin da yazo wanda ya rinjayar da waje ake nufi Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik baya ne wato karina da take fayyace ma wato inda ake samun kuskure ka dauki wata kalma da wata ma'anar ta ɗaya da ka sani ka dauka ba ta da wata ma'ana sai wannan ko kuma ta zo da ma'ana guda biyu amma a nan tana nufin wani abu daban a can tana nufin wani abu daban kai kuma ba ka da wato wadataccen sanin da zai ba zai ware ma a nan gaba nan can gaba nan zuwa ake samun kuskuren fahimta amma duk bayan sallar farilla babu inda annabi ya taba tsaya ya daga hannu ya addu'a babu shi bayan nafila an samu nafila bayan ta an samu ya je gidan ummu sulaim ta nuna wani wuri da take so ta rinka yin sallar nafila annabi ce bari irin mai muke da shi masallaci yayi sallar nafila a wajen bayan ya gama ya daga hannu yana addu'a ya addu'a ga dukkan mutanen gidan ta ce dakata kafin ka karasa yana da wata bukata guda daya ce me bukata ta ce khadimin ka Anas dan Malik saki cikin addu'a sai annabi ya daga hannu ya ce ya Allah ka yarauta dukiyarsa ya Allah ka bashi tsawon rai ya Allah ka bashi yawan yaya duka ukun kuma aka karba ya'ya dai sama da 120 Anas dan Malik kenan sama da 120 wannan ya sune rututu sama da ɗari da ashirin ga kuma arziki kuma ya samu ga kuma yawan rai ya rayu wajen shekaru ɗari waɗansu mana cewa sama da ɗari an gane ko to kaga wannan yayi ne bayan sallar nafila akwai lokuta daban-daban da aka samu annabi ya addu'a bayan sallar nafila amma bayan sallar farilla ba taba ganin da ya tsaya ya duwa wa mas'ala ba ya daga hannu ya roki al duk wanda ya faɗi wannan ya tabbatar yawa annabi karya in ba haka ba kuma ya kawo wurin ba magana shafa a fuska a koyaushe ne ma koyaushe kai addu'a ba a shafa a fuska don hadisin da ce ka shafa a fuskar da yufi ne za ka daga hannu ka gama addu'a da ka gama addu'a ka sauke kayanka ko a kirji ba a shafa waɗannan na ina jin ka a kai kayi da yawa na bayan ka ya haƙuri ya haƙuri na bayan ka eh eh
lokacin ba ba bayan mun tashi sai mun kara
idan mutum ya sha ruwa bayan ya tabbatar rana ta faɗi sai kuma tafiya ta kama shi a jirgin sama da jirgi ya hau sararin samaniya kuma kan ga rana ta dawo sai ka kame bakinka idan an sauka inda yake rana ta faɗi shi in ba sauka ba inda rana ta faɗi kana nan cikin rana za ka ci gaba da kame bakinka ka fahimta ku? ha kuma idan ka zo jirgi zai sauka kafin saukarsa da minti biyar kai ga rana kana gani kiri da mutu bayan minti uku kasal kun sauka kasa kuma ga har an yi magariba kaga za ka sha ruwanka ba za ka ce ba ai nan minti uku da ya wuce a sau mun ga rana kaga bai saba ce yan ta fadi hukuncin inda kake daban kullun shari'a tana bin ka ne a inda kake ba ta maka hukunci da abin da ya wuce baya garin da ka baro sai kai inda kake ciki ka fahimta da kyau yanzu mutum yana sararin samaniya ga rana ba hali ya ci abinci ya sauko kasa babu rana kaga zai ci abinci ya sauko kasa ya ci abinci kuma ya tashi sama kuma ya riga rana kaga zai daina cin abinci zai kame bakinsa an gane ko yayi mana azumin sa yayi na'am
yanzu babu wani azumi da wani bai yi yarda ba sai kuma mutum ya waye gari da kuma kwallon sa bayan sha shi ke da ya yi rawa
abin da dole tun da su yana da ba a ga abubuwan guda biyu wanda to me ya ababen guda biyu na kuma ga babu azumi da wani bai yi yarda ba ɗaya wani kuma ga shi ya waye gari da ta an wata ba hmm.
shi ya sai ya rawa babu ya babu komai
a ya babu niyya ai babu yadda zai dauki azumi babu niyya ka ce ya yi niyya amma ba da dare ba saboda bai samu labari ba sai da yaushe daga lokacin da ya samu labari daga lokacin hukunci ya hau kansa duk abin da shari'a ta wajabta maka sai da sharaɗa guda biyu al-qudratu sannan kuma al-zikru kana da ikon yin abin kuma kana tana da shi ko kana da ikon yi in baka tana da shi shari'a ba za ta wajabta maka ba abin da baka sani ba ka fahimta da kyau kuma ko kana sanar da shi in baka da ikon yi ka tashi da rashin lafiya shari'a ba ta ce dole kuma sai kai ba duk abin da shari'a ta wajata ma sai da sharɗin nan guda biyu ne zai tabbata ya zama wajibi lokacin da duk gari suka waye gari da azumi su ne ya zama wajibi a kansu amma kai bai waje ba kanka ba tunda baka sani ba ka ci gaba da abincin ka ka cin abincin ka kaɗe bi girki ka koshi ka fito kuma sai aka ce ai jiya an ga wata to daga lokacin ya zama wajibin kuma kai baka da ikon da zaka dawo da dare ya dawo dan ka yi niyya to sai ka fara niyyar daga nan dan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'a idan aka ce ka kame baki ba azumi kai ba kame baki ne ko ba za a baka lada ba kenan kaga ubangiji ba zai mu'amalanci bawa a haka ba dan ubangiji mai rahama ne mai jin kai ne ina fata an fahimta saboda haka mutum zai yi niyya daga lokacin nan iya kacin ikonsa kenan fattakullaha mastata'tu akwai munci tsakanin hani da umarni duk abin da aka ce yi to za ka yi ne iyakacin ikonka duk abin da aka ce bari to wannan bari kuma dole ne fa ba wani maganan bari iyakacin ikonka bari kaular wahidan kawai amma iko iyakacin iko ne ka fahimta da kyau ai lokaci ya riga ya yi sai mu yi haƙuri haka ai ban da kai ba mutane da yawa sun daga to gani da maganar sarki muna ɗaukar cewa idan mutum yana da ɗaya kowa zai iya kawo irin abin da ya shafi a toshi eh kowa ya kawo kuma ba a cewa wai ga wannan ya ya kawo a bayan amma da garan da aka ce mutum ɗaya ya kawo sadaki to in ka zo wani kuma wanda ya zo wannan cancanta ka ce za a kawo wasu a nan wani magana ta canta su a kan karɓar wannan sadaki mutum ɗaya ɗin ba za ka sake karɓar wani ba kai ga shi yanzu na ji kayan makaranta ya yi karɓar biyu ko uku a a ba ne ne ce kaga ba fa ne ne ce ba mutane ne suke yi an dakata dakata ne mutane ne akwai iyayen da ke karban sadaki daga wurin mutum uku su karba a can su karba a can ba ne ne ce ku karbi guda uku ba ba ne ne ba ina baka labarin me mutane ke yi Mhm.
musamman mutum ya kafa guda ɗaya daga baya kuma ya zo da ya fi cancantuwa ba ta hanyar ainihin iya rubu da mutum zai da wannan shi asalin idan ana son a bi ka'ida wajen neman aure tun farko da mutum ya fara neman yarka ka san kowa ne ne ko ba ta da kowa a duniya ka san wane ne shi yana da siffofi da sharuɗa da ya kamata ya nemi yarka ka yi bincike dukkan siffofin da kake bukata irin wanda shari'a ta sanar da cewa ya aure yarka yana da wannan siffofin gwargwadon hali mutum ne mai addini mutum ne mai dabi'a ta gari mutum ne wanda yake da tarihi mai kyau yana da aikin yi yana da kaza yana da kaza yana da kaza ka yadda mai irin wannan ka lamunce a addinin ya kamata ya aure ka to abu na biyu shine kuma sai ka tambayi yarinyar ta amince da shi ba lalle ta baka ansa ba a yanzu ba lalle a gobe ka bata lokaci sati ɗaya kwana goma duk ta yi tunaninta kai ka iya bata shawara ina ganin ya kamata saboda kaza saboda kaza saboda kaza saboda kaza amma kuma je ki tunani bayan ta yi tunani ta dawo saboda lokacin da mutum ya kai kwanakin balaga komin da kake ganin kai dan kai mahaifinsa ne shi yaron yana ganin wani shi ma zama mutum yana da ta cewa to ce ce din sai me kai dai ka bashi shawara dan dole tun da kafin shekaru kafin sani ya kamata za ka kawo ababai ka kawo ka kawo ka kawo ka baje masa zuwa kan faifai sannan ka bashi dama da ya tunani har ku zo ku samu ittifaki da zaran ta ce ta amince da shi shi kuma sai ka neme shi tabbas shi ma ya riga ya amince to ya turo manya a yi magana iyayensa sun yadda ya auri wannan an riga an yadda to daga lokacin sai ka ce to ke daga ba wanda zai kara miki wasiƙa karkewa kara kowa wasiƙa ba wanda za ki yi wa telefon ba wanda zai buga miki telefon duk wanda ga zo zance kofar gidan ka kirawo shi ba zagi ba ka yi haƙuri ta dai tana da wanda yake neman auren ta kuma kansu ya haɗu ba ta aka ya aure ta ba kansu ya haɗu ka'idar musulunci kenan dole kar wanda ya sake zuwa to amma waɗansu iyaye sai a ɗan rike wani dan to an rasa kowa ne dai bari a ɗan rike can wani ya zo kuma sai a sake ture shi ma'ana in wani ya zo kuma ya fi wani dai kana zauna a haka wannan ba gaskiya aka nema ba tun farko in ka in ka fara binciken mutum ka ga siffofinsa da kamalarsa bai kai ne a wuri yarka ba baya da kamala baya da kirki to sai ka dakatar da shi kuma ita ma yarinyar ka dakatar ka taka mata burki kenan magana ta riga ta wuce amma baya da amfani a kyale mutum ya yi ta nema ya ta nema ya ta nema ya zo ba da kudin zance ya zo ya sai mata tamfar sallah ya yi kaza ya yi kaza daga baya ce za a yi kwana da shi wannan dole ne ransa ya ɓace kuma dole an yi abin da za a samu rigima a ciki amma ina amfanin kai yarka ta zanto kawai kamar wata kasuwar baje koli wannan yazo wannan yazo wannan yazo har mutum biyar su zo mutum shida wani mutum har a fara yake ka a wancan farin jini gare ta ai farin kashi gare ta me farin kashi ko mutane suna rarusa akan taka me wannan kuma ko alama wannan bai dace da koyarwar addini ba ka samu mutum ɗaya da kan su da shi sai ka dakatar sai ka ce ya tsaye sauran ka dakatar da su duk ka dakatar da su ka faɗa musu kuma ka faɗa a yarinyar magana ta riga ta kare wannan shi ne mutunci kuma shi ne sanin ya kamata kuma kara ɗauki dogon lokaci kara ɗauki dogon lokaci dan ɗaukar dogon lokaci na sa waɗansu ababai kuma su faru daga baya kara ɗauki dogon lokaci ya an sun za a ɗauki dogon lokaci tun farko sai a faɗa masa